آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba kamar ashirin da uku ga wata al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a kalandar nasarar kamar ɗaya ga watan tara dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu wannan littafi mai albarka da tuffatul maudud da kanil maudud mallakar babban malami ibnu qayyim da jawziya Allah mutukin sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasin mu na hamsin da biyar muna cikin babban babi na tara da ke tattauna matsaloli na kaciya kama daga hukunci yadda ake yi da sauran ababe da dama da ke ratayuwa da wannan babi ko wannan kabiya ko kuma wannan ibada za mu tashi kuma a fasali na tara na nan ne ko malaita alfasulun tasiru fasali na tara fi anna hukumahu ya ummu zakara wal unsa wannan fasali na tara ya zo daidai gabar cewa hukuncin kaciya ya haɗa namiji ya haɗa mace saboda namiji yana ciki mace ma tana ciki al'amari ne na alfarma da gata da musulunci ya mana wannan alfarmar ba keɓe ta ko gata ba keɓe ta kawai ga maza ba a gata ne da alfarma wacce ta haɗa namiji ta haɗa mace in ka zama tage ta yana bambanin banda mace ko kuma kaza ko kuma kaza to kar kai mamaki in ka bibiya da da in musulmi ne ma da balangu aka yi mashi suna in ko ba musulmi ba ne ka ga da mai babu mamaki dan ya ma ya abin da ya haka ila ya ce Allah uku ne ila ya ce Allah na da ɗa to kaga ya wacce maganar ma ta fi wannan muni to hukuncin kaciya ya haɗa namiji ya haɗa mace kenan wannan kalma ta Allah ko Allah ko kuma ruwana shar'antuwar kaciyar yake ne ta haɗa namiji ta haɗa mace hukuncin wasu na cewa wajibi ne to shi ma ya haɗa namiji ya haɗa yadda ya haɗa da yake akan namiji haka yake akan mace ba ce yake nufi ba قال صالح بن أحمد رحمه الله تعالى صالح لما أحمد بن حنبل أن يمشي رحمه يكتب إذا جام'a ar-rajulu mar'atahu wa lam yunzil idan mutum ya kwanta da iyalin shi bai yi inzali ba mani bai fito ba ake tambayar shi an kara makalla akwai wanka akan wannan mutumi take tambayar da aka yi mashi kala shi kuma sai ce idan takala itanani wajaba al-ghusl ai idan kaciya biyu suka hadu ai wanka ya wajaba kaciyar namiji da kaciyar mace idan mun mace ana mata kaciya dan da ba a mata ya za a yi wannan musallin ya samu mashiga ta bai da mashiga shine hujjar shi kana Ahmad wa fi hada wa fi hada game da wannan annan nisaa lallai su mata kunna ya tattinna sun kasance ana masu kaciya su ma ɗin shari'a ta fitar da tsarin yi masu kaciya ba so ila da rajin an tambaye shi game da wani mutum su da kwado alaihim ra'atu da aka shigar mashi da amaryar shi ko matar da ya aura fa lam yajid ha ma'tuna daga lisani bayan ya kwanta da ita sai ya fahimci ba ta da kaciya a yajibu alaiha alqita'u sai yanzu ya wajibi ne sai kaciyar sai zama da shi mijin shi zai jagoranci fafutuka ta kaiwa da kuma an sauke wannan wajibi da wannan mata da ya auro mara kaciya an tambayi mu ibnu hanbal wannan tambayar kada sai ta alkhitanu sunnatun su sani ne kaciya sunna ce kenan ba za ce ya matsa mata ba abin kenan wancan hukumu hudu yake nufi shar'iyyatu ita kanta mace an shar'anta cewa ta yi kaciya shin da aka karanta aka ce mata wajibi a ba ce kuma wajibi ba shi ne ma da yake so a gane ana wannan magana mutum zai same ta cikin masayar limami Ahmad ibn Hali قال الخلال الخلال أبو بكر الخلال يكتشيوا وأخبرني أبو بكر أبو بكر الجروزي أبو بكر الجروزي ياباني لاباني وعبد الكريم بن هيثم عبد الكريم بن هيثم ويوسف بن موسى يوسف بن موسى wannan sunan na Yusuf kamar yadda Ibn Malik yake faɗe yana cikin musallas al-asma'ul musallasa amma wanda canjin tasbihin bai da tasiri a mana in an ce musallas shine da mana wani harafi ne da cikin haruffa zai iya daukar kowane wasani da yake wannan sinun din sunan Yusuf musallas ne na kai ta Yusuf na kai ta Yusuf na kai ta Yusuf amma kaga da Yusuf shi ne zo a Qur'ani ko saka kuma duka da don da aka kira yayi to da Yusuf ya ibn Musa daka da kalamu ba'dhi fi ba'dhi ma da yasa wata sharfa sharfa wata alama ce da ke nuna ga wani sako ne ko ta fassara ce da yake so a yi ga abin da ya wuce waɗannan mutanen da ya jero abin da mutum zai tsammani shine to kenan yanzu maganar da za ta biyo baya su ne suka haɗu gaba ɗaya suka faɗe ta a lokaci guda ko kuma wane ya ji daga wane wannan ya ji daga wannan shi ne ke ba haka ba ne maganar wani ne ta shiga wani za a iya shan bambam a zamani kuma sai ya ga magana ta zama ɗaya ko kuma zai iya yiwa wannan da wannan ba ta haɗu ba amma ko magana ta zama ɗaya anna aba abdullahi so ila baban abdullahi ibnu hanbal kenan an tambaye shi عن المرأة تدخل على زوجها ولم تفتتن game da mata da aka shigar da ita wajen mijinta an kai ta gidan miji ta tare kenan walam taftatin ba ta yi kaciya ba ko ba a yi walam tuftatan ko ba a yi mata kaciya ba a yajibu alai alakai danu shin yanzu ya zama tilas a yi mata kaciya fasakata sai dan yi shuru والتفت إلى أبي حفص فقال هي ويدا وجن أبو حفص sai ce mashi ta'rif fi hada shay'a ka san wani abu game da wannan fatawa da aka yi kana da sai ce mashi ban sani ba fa qila da sai aka ce mashi innaha ata alaiha 30 aw 40 sana ya ka ce mashi an kara makalla tsarin hakika tun ba a bada amsa ita matan nan da muke tambaya game da ita wacce aka kai ta gidan miji aka ɗauki ba ta da kaciya ta kai shekara talatin ko kila ma ta kai arba'in fasa kata ka sai ka da kuma yin shuru yanzu kila ka ga zaton shi kila yar shekara goma sha ko na ashirin da wani abu ko to sai ta mai wuta fakil da wuta ka ce kwakin kata ala an tuktara da ya kace mace kana ga in aka bincika aka ga za ta iya jure wahalar yin kaciya a iya mata ita ce tambayar da aka yi mashi kala ya su ce da abin ya yi kyau mai yiwuwa ganin ya yi shiru ne suka rika kamar abin da ya kama da talafai ne nan ce talafai shi ne a tsora maka wani zanci kama shi wannan ba za ka ce talafai ne na abin zargi ba akwai talafai ne na abin mamacin to sai ce eh duk da ta kai shekara talatin ko ta kai shekara arba'in in dai aka gwada aka auna to da eh za ta iya juriya kuma masana lafiya ko likitoci kwararru a nintattu suka ce ba matsala ga lafiyarta suka ce za a iya in aka auna aka samu wannan tabbacin shi ke da shayar mata kana yake cewa akbarani muhammadu ibn yahya al-kahhar yace muhammadu ibn yahya al-kahhar kuma ya bani labari zagon lokaci na saba ko wata siffa da ake magabata ake siffantuwa da ita sai ga suna ne na wata sana'a da suka shahara da ita wanda za ga magabata a haka suke kowa za ga ko ta sana'a da yake kowa ba za ga ya dogara da takaffu ba ko tasawul bara da tumatanci ba sa yin haka nan a cikin zariya ko wani malami ya rasu shekara ɗari da wani abu ko kace ɗari biyu ma akwai wani da yake rubutu yanzu aka yana tattaro da layirin waɗannan malaman da suka wuce to shi ke ban labari cikin da da ya ji abin da ya samu a tarihin malamin ƙarfe uku na dare yake fara karatun zauren shi uku na dare in za ka iya zuwa saboda ana gama asuba zai tafi gona ana gama asuba zai tafi gona in gobe ya dawo karatu da safe da rani ne tsantsa shi ma kuma yana noma rani yana yin na rani yana da damina da karatun shi karfe uku hudu biyar da rabi an yi asuba a kanan in an zo kan sa kafa masha kuma duk wanda ya zo ne mai kuma yadda za a gane yadda mutane ke dan karan san ilimi gidan cika yake a wannan lokacin lokacin ba magana insecurity kalmar ma ba ta ko baturan mata ya koma fiske na shi amma ba zai da kace insecurity dan firamare ma zai ce maka ya san me take ne a wancan lokacin wanda ke insecurity illa wani ne digiri ya ce insecurity duk wani da shi na da duk wani da shi na da saboda bata bata shigo titi bata tsana yanzu ko ta shiga titi ta bi ruwa ta bi iska ta je sama ta je kasa sai da kowa ma yanzu ya san ma'anarta to magabata da dama ka zo na ka ce ka hal yana alasta sana'ar tozali yake ya sayo ya sayar ya kiri ba shi kenan dan koli kenan ko eh ga ta na dare sai manaki don su gaji akwai irin wannan jima wata mugunta mugunta ce ta ba da yake nan in an tashi ce zama da ƴaƴan shi za a ba cikakken karatu ku sai a rika maku shafe-shafe da ƙananan littafin a ƙarshe dai ƴaƴan za su gaji su jera to kaga wannan kuma wani abu ne na mugunta da bai kamata ba kada yake cewa sa'altu aba abdullahi an al-mar'ati tahkati tuqdatan an tambaye shi game da mace tuqdatan mana hal tuqdatan ko kuma a tuqdatan za ki mata kaciya kana yace kada karratu fi da ashiya'a na fitar da wasu mas'aloli a cikin wannan abin da yake nufi da wannan magana ba zan iya ce maka eh ba ba zan iya ce maka a'a ba ثم قال فنظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai ya ce na yi nazari da na duba sai na sami maganar manzo sallallahu alaihi wasallama ta riga ta ba da amsa inda ya ce hatta yaltafi alkhitanani har sai kaciya guda biyu sun haɗu kene idan kaciya biyu suka haɗu kaciyar namiji da kaciyar mace to akwai wajen yin wanka wala yakunu wahidan innama huwa ithnani kaciyar ba za ta zama ɗaya ba guda biyu za ta zama qultu li abi abdullah fala budda minhu sai na cewa ibn hanbal to yanzu kenan kaciya dole ne ba makawa sai an yi kale sai yace ar-rajulu ashadd wa dhalika anna ar-rajula idha lam yahtakim fa tilka al-jildatu muddilatun yace ar-rajulu ashadd eh in ce maka kaciya dole ne a yi ta tafi tsanani a kan namiji in dai namiji ne to tana da tsananin da kan iya cewa sai ya yi haka yana ishara zuwa ga maganar waɗanda suke cewa kaciyar wajiba ce ya ce saboda ne wa zalika annar rajula idza lam yahtatin domin shi namiji idan bai kaciya ba fa tilkal jildatu ita waccan fata mudilatun ala al-kamrati ita ke fatewa ke lullube kan al'aurar fala ya baka fala yanka matan ba ba zai taba samun tsarki ba sai zama ko ya yi tsarki a rika ɗaki da barawo ne bodono kenan an yi ba a yi ba kenan wanne za ku a hawan amma al'amarin kaciya ya fi sauki a wajen mace sai yanzu mace ko ba ta yi ba abin da ake jin tsoron shi ga namiji da cewa ba zai zama mai cikakken tsarki ba ita ba ka jin tsoron komai a tattare da ita yasa ita manufar yin nata yake iya shan bambam a wasu wurare da kaciyar da za a yi wa namiji wannan maganar haka shi alkanda ne fitar da ita ibnu kudama cikin littafin shi al-mughni shi ma aka yi fitar da wannan magana kuntu sai na ce la khilafa fi istihbabihi lil unsa yanzu an dawo kan magana da ibn al-qayyim bayan ya gama tattaro magana ta malamai zai yi ta'aliki yace to ni kuma ina cewa babu sabani game da mustahabbancin yin kaciya ga ya mace duk wani malami na Allah to in ka tambaye shi game da kaciyar mace to za ka ji ya ce maka mustahabi ne shine mafi kankantar matsayar da zai ɗauka in ko ka samu wani ya ce maka kaciyar mace ya saba wa ka'idodin majalisar ɗinkin duniya wannan jahiri ne ba da ma malami ma ba zai faɗa haka ba da ba da lahi tafsu sabili wa min hajair to akwai ba su karkacewa daga tafarki Allah to wannan yana ciki malake wa to ne fa bi wujudihi amma an yi sabani game da wajabcin yin kaciya wa na ahmada fi zalika riwayatani akwai riwayoyi guda biyu daga ibn hanbal game da wajabcin yin kaciya ko musafancin yin kaciya an tambaye shi menene hukuncin yin kaciya ga ya mace wani lokaci ya ce wajibi ihdahuma yajibu ala rijali wan nisa wani lokaci ya ce kaciya ta wajaba ga namiji kuma ta wajaba ga mace wasaniya fahimtar ki ta biyu ya tasu wujubuhu bizukuri yace wajabcin ya kadaitu ne kawai ga maza wannan ana samun shi al-Imam Shafi'i ya shahara da cewa yana da fatoyi kadimai da fatoyi hadisai to shi ma Ibn Hanbal kusan duk wani malami yana da irin wannan kuma wannan shine adalci na ilimi kila ga fatawar da ya bayar kafin ya rufi wasu dalilai daga baya kuma sai ya zo ya canza ba wani abin kinta bane wa hujjatu هذه الرواية حجر ون الرواية حديث شداد بن أوس حديث شداد بن أوس شيني حديث ناتيوى على ختان سنة للرجال ita kaciya sunna ce ga maza makrumatun lin nisa'i amma girmamawa ce da mutuntawa ga mata wanda ke fafar da kafi bai na sukuri wal ina sai wannan riwaya wannan asari wannan hadisi na shaddadu dan aus sai bambance tsakanin namiji da mace wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne da ifi suka ce kwata-kwata ba ka da wata kafa ta ka iya kafa hujja da shi mala albani ya inganta ya rauna da wannan hadisi a cikin da'iful jami sannan ya sake lalata bayanai dangane da rauni a cikin silsilar sahiha in ka duba lambar hadisi ta dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da biyar haka kana neman mujalladi na kuɗi kenan kowane mujalladi hadisai hadisai dari biyar biyar ne in ka tattara yanzu in ka tafi ka tafi in ka je mujalladi na hudu shi ne za ka samu lambar hadisi ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar ya yi bayanai masu kyau da ke nuna gaskiyar cewa hadisin bai inganta ba haka ibn abi hatim shi ma a cikin alkamil a cikin littafin su kayan ilan shi ma ce hadisi ne zai haka yi buna adi shi ma cikin alakamil ya ce wannan hadisi ne zai a ta shi kan shekun gayin shi shi ma wannan ya ce matsayar shi ya ce wa ya tafi da hada da kauli ga annal amra fihi inna ma ja'a da rijal abinda yake iya zama hujja ga wannan magana shi ne umarnin da ya zo na cewa a yi kaciya ya zo ne game da maza kama amara Allah subhanahu wa ta'ala qalilahu alayhi salam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarci badadi shi annabi Ibrahim alaihi salam fa fa'alahu imtisalan bi amrihi sai ya aikata yana mai bin umarnin Allah Allah ne ya umarni da yake ya ji ala ra'su wal aini wa ma qitalu al mar'ati fa kana sababuhu ya fa kana sababuhu yamina sara amma kaciyar mace sababinta shine rantsuwar da matar annabi ibrahim tsara ta yi kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata bayani ya gabata akan wannan da wuraren da za iya samu wanda daga ciki har akwai fatahul bani yace kana da imam muhammad imam muhammad yake cewa la tahifu khafidatul mar'a duk wanda za ta yi wa mace kaciya ba a so ta wuce ta zaki ta ketare iyaka wajen yankan abin da za ta yanka da anna umar kana da kashanati saboda sai na umar dan kasabi ya ce ma wata mai kaciya aba fi minhu shay'a idza fafasti ki rage wani abu daga cikin abin da zaki yanka duk in kin zo kaciya kar ki yanke abin gaba ɗayan shi wa zikira wa wa zakara al-imam Ahmad ana ummi Afiya imam Ahmad ibn Hanbal ya ambata daga ummi Afiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara hasanatan dan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wata mai yin kaciya ta dinu da take wa mata kaciya fakale sai ki za ka tanti falata ne yake idan kin zo yin kaciya kada ki saki kada ki wuce iyakar abin da ya kamata ki yanka wajen yankan shi fa inna zalika ahwalil mar'a wannan ya fi zama mai kyau ko mai burgarwa ga mace zai fi sanya mata amfani wa haƙurin ba sannan zai fi zama abin so ga shi mijinta bayani ya gabata shi kama wannan riyar a kanta da dafin da suka tafar da kuma wanda suke da ɗanɗaniyar matsala wani karatu ko wata fa'ida da zamu iya turowa na wanda ba bayani ba a wancan lokacin shi ne ka duba duk wani al'amari da ya shafi namiji ya shafi jinsi na mace so kokari ake yi sai al'umma tana da wayewa ko da hankali kawai gare ta ko ba addini a samar da mazan su rike bangaren maza matan ma su rike bangaren mata harkar ilimi haka ya kamata a yi harkar lafiya haka ya kamata a yi har harkar tsaro haka ya kamata a yi ta ce harkar lafiya ga likitoci mata kai amma zo a yi ka ta fara asibiti kamar titin hospital na mata ne talla ba wanda za a ɗauka aiki sai mace in ka ganin da wata dadura ta kai kyamara kuma na kallon shi amma kaga wayewar zamani da samsul basira ki ta ta yi ɗaya suke nan sai a tura namiji ya je mace ta duba shi ko a tura mace ta je namiji ya duba ta wanda kasashen da suke da tasiri na addini kaga su suna tantancewa suna kiyayewa suna lura sosan gaske har jiya ya nike tonon wani wani likita saudiya ta ce tana neman likitoci yan najeriya in ka ga yadda aka cika wurin abin zai baka mamaki kuma abin da ban tsoro kuma likitocin ba wai ƙanana ƙanana ba resident doctors ake consultant ake nema saudiya ce tana neman su kuma da yawa haka suka yi ta zuwa tana rilimi za su bar kasar to da abin da za a biya shi a shekara a wata ɗaya a can to zai iya shekara ana ba a bashi a matsayin salari ba zai iya shekara ko ta ba a bashi a matsayin salari ba kuɗi ne salari ne mai can gaske ga tsari kuma sannan ga kayan aiki kai kanka zo maza aminci shi ne nake ce mashi to to amma musulmi kawai ake ɗauka ko ce na har na ma kun so musulmi yawa ba ma yi saudiya ce ya kamata ku ce terrorism ko ina ai ba wannan maganar harkar kawai ta a kirga ce in ka ga inyamurai a wurin za ce mamaki kuma ana ɗaukar su eh haka an ana ɗaukar su kawai ta na ɗauki arne ba za a taɓa kai shi maka ko madina ba har abada ba zai aiki a wannan wuraren ba amma ga sauran wurare da sauran su duk za a kai shi kawai dai za a tantance kaza kaza har ma kitin wani ma abun ban sha'awa inda za ka gane munan kasar abun da sai dai an idan dai kai likitan ne kawai abin da suke nema takardun ka kawai za su gani maganar a zaunar da kai ko a ba kayan aiki ka gwada ba ta taso ba an tabbatar ka iya kawai an tabbatar mun iya kawai saboda ai yanayin yadda aka wa karatun ma ya ta yi mai ne yayi in ta kita ta mata ai ba za ka iya to kawai sun tabbatar muna da cikakkiyar kwarewa to da kawai abin da ake nema ina takardar cewa ka yi karatun gata ina lantin gashi ina takardar cewa kana da takardu na shaida ta practical ga su kaga an gaba ka shirya kawai sai mutum ya karkada ya gudu ya bar kasar na san wanda ke karantarwa lakcara ne ya tafi kasar saudiya a firamare yake karantarwa amma ya rika woma wani dan uwan shi lakcara waya ka ajiye ka zo ka ajiye ka taho abinda suke ba shi a wata a can ya fi salarin shi na shekara a nan sannan da matar shi da 'ya'ya ko biyu ko nawa za a ba shi ilimin su kyauta lafiyar su kyauta sannan duk shekara za a ba shi abin da ake ba shi na salari wanda zai ita ya visa ya zo nan kasar ya zumunci ya fantama ya huta sannan ya koma ya ci gaba da fafatawa sannan ga aminci za ka tafiyar kilomita dubu biyu a ƙasar ba ka tsoron komai sai dai jirgin ka fito fitsari shi suka bi tsoron mutanen sauriya in kana tafiya za ka fito za ka yi fitsari biri biri ya kushe ka wallahi shi kadai kake jin tsoro shi kadai kake jin tsoro muku yalla ce ka taso daga Maiduguri ka wuce birnin Kebbi da tafiyar dare ya ka je kunu mustahila kamar ba zai yiwu ba to kaga su a Saudiyar ai ba wani likita daga nan da za a ɗauka a je a bashi wata mace duwa bai isa ba bai isa ba kisan sun zo ɗaukar sai a ɗauki maza sai a ɗauki mata kai namiji ka duba maza zalla ba ka san ma inda matan suke ba sai ma mace ki duba mata zalla ba su san inda mazan suke ba kuma inda suke da tsari ko wayewa ko da babu addinin haka dama ya kamata yi kuma haka ya kamata a yi a tsari na makaranta sai ke misali ga kwade da ta mata zalla a matakin sakandare ka gane yi ga mu ga FCC na anan wanda namiji za zai zo ko kana da positive air a ba za su ɗauke ka ba na ko da wayo makaranta ce ta 'yan mata zalla to malaman su ma zaman maza zalla a mata zalla in ba makawa ba akwai wani course da ba wanda zai iya sai nabi sai a kawo shi sai aka labule a sa projector ya rika haskawa suna gani ta baya haka ya kamata akwai kudin da za a yi wannan aikin shi ne aka yi haka sai zama sai haɗu da Allah Allah na ta so ya haɗu da shi shi ma na ta so ya haɗu da Allah amma kuma wal akasu bil akas za ta iya faruwa in an tashi sai a ce a yi kwaleti da polytechnic ta mata zalla a yi jami'a ta mata zalla har bc mace inda akwai mace sanatu da mataimakiyar gona ba za ta iya biki kuwa za ta iya biki kuma dare da hankalin ya dawo cikin mu muka fara wannan tsarin za mu dawo koyarwa da yaran mu na gida a ce za a karanta famasi a jami'ar abu da hausa za a karantar da kai a rika ce maka yadiya miyar tsanya gude-gude yawwa ko rikita kai da sashi da tsoron kakar kara ce maka gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan amma nan ja buga ya maka da wata murtikekiyar kalma ka gama rungu mai dictionary baka ga wurin ba dole haka zaka haddace wa kuma annabi ka mayar musu in ka yi sa'a ka bara daidai ka shi in ka bar a kabar hagu wanda ma kai ne ka ga kenan tubali ne na shari'a a tafiyar a haka mace ce wa mace kaciya na nufi wa namiji kaciya wal hikmatul lati dhakarna hadi al khitani amma hikimomin da muka ambata game da kaciya da ummu zakara wal unsa wa in kanat fil zakari afdiyana sun hada maza da mata sai dai sun fitowa tsara daga namiji malaka wallahu alam Allah shine masani dole shine abinda ma da ya tattara a wannan fasali na tara sai alfasul al'ashir fasali na goma alaikum assalam na'am Eh. Idan ba ta yi ba damuwa. Eh shi ne zai zama da matsala. Amma da aka ce ga mace bai mata kaciya ba wannan babu komai. Sannan waccan matsalar cewa na mace ce wa mace ko namiji wa namiji idan jinjira ce namiji zai iya mata ba damuwa kuma wannan. Kamar yadda dama haka muke yi ko? to wannan fasalin na goma yana da matukar muhimmanci da yana da alaƙa ma da baitin kaci yana da alaƙa da wasu abubuwa na likitanci daga a littafanmu na fiƙihu littafanmu na addini suna tattauna wannan ƙadiyar wanda da a ce ana horar da likitocinmu ne amma an ga ta addini idan mutum bai ci wannan babin ba ba za a ba shi laifin ba saboda harka ce ta kai likita ne ka yi kuskure an mutu za ka biya biya ko ba za ka biya ba akwai yanayin da kai ke da kai biya akwai yanayin da kira ta baka kariya dangi ko ba yadda suka iya da kai to kaga dole ya san cewa ina ne yake da matsala ina ne bai da kariya mala ce fi hukumi jinayati lafati wannan bajin zai tattauna a hukuncin barnar da ne kaciya yi da ya zo yankan sai ya yanka ba wurin ba ya yanka ba nan ya kamata ya yanka ba kaga likita ma zai iya shigowa ko ya allura a inda a ka'ida ba a nan ake yi ba ya daga magani abu maganin da ba wurin ake dagawa ba ko mai balle balle ya tsatsa gabanin aiki ba inda ake tsatsagawa ba ko mai yanka ciwo ko maruku haka sai a kai mawa ne ya tsatsaga ko kusha kushi duk sai ya zo sai ya ƙetare iyaka to menene hukuncin shi amma yanzu tunda matsala ce ta kaciya sai ya jingina abin zuwa ga kaciya wa sirayatil khitani da malam kuma zai mana magana akan nasu na ita kaciyar da aka yi mai kaciya ya zo ya yi kaciya yadda ya kamata ya yanka inda ya kamata a kuma lokacin da ya dace a yi kaciya ga mutumin da ya cancanci kaciya haka bai da wata matsala sai aka samu akasi kaciyar da ya ce ta zama sila sai wurin ya kwakwabe gaba ɗaya sai ciwo ya gaba ya cinye mutumin ko ya nakasa ko ya halaka to menene hukuncin mai kaciya akan wannan ko likita ya allura ciwo ya kwakwabe ya zama ruru wani ma ya zama kansa ina hukuncin likita a lokacin hukun da ma mashi za a yi dai ko ko uzuri za a baki yanzu ba mutane za a bari a titi kawai wani shayi ya kona ke yanko hukunci ba a shari'a za a koma a ita ne ta ce kada Allah ta'ala to malam sai ya shimfida da aya Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul tauba aya ta 91 ma alal muhsinina min sabil ai masu kyautata ba ka da wata hanyar da za ka kama su idan in dai ya yi bisa daidai to ba za ka zarge shi ba ba za na ka tuhume shi ba za ka dora mashi wani abu na ko da yake sati ko kuma na biya biya kenan ba ba za ka yi mashi ma alal muhsini na min sabil wa fi sunan ya zo a cikin sunan min hadith amr ibn shu'aib daga hadithin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi daga baban shi daga kakan shi wannan isnadi yana ɗaya daga cikin isnadan da an sha shayi a kai amma dai matsayin da malamai suka tsayi a kai isnadi ne ingantacce akwai wanda ya rubuta littafi guda sama da shafi ɗari kawai akan isnadin amru ɗan shu'aibu daga baban shi daga kakan shi da ya ce an abihi abiwa abi shu'aibu to an jaddi jaddi abihi ko ko jaddi shu'aibin to da kawai da na rigimar ta tasu kakan nawa to amma dai matsayin da aka samu isnadi ne mai kyau sai dai idan ka bayan shi an samu wani da zai iya dawo hadisin illa to hadisin zai iya zama da yi ba wai da inda mutum kuma ya ga hadisi da zamu dan shaibu daga babai daga nan kai da ji a'a suwa ke bayan su har zuwa kan shi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tafabbaba wanda yayi likitanci wanda yayi likitanci na hali likitocin gargajiya sun shiga duk wanda ya bada magani sai wallahi ido na ne kawai sai je na wani bai kai akwai wani magani bari in kawo maka in ka barbada a cikin kenan a can garin za ka koma kamar dai shekara ashirin yana zuwa ya ɗiga mana so sai bai maka ji yana da yaro kuma ya nuna je masallaci da da aka ya ku da asara ke mutum sanda yake ka sai da ya tafi ke to yanzu ina na matsayin dakta ba da magani ha ni ba dakta ba ne a'a waye ba shi wanda ka ba magani ka zama dakta magani ka zama dakta to an ka rike hikima ne ka tura jikin dakta ran nan ido na na ciwo na je gun wani ya ban magani na ji daɗi to amma ka san jini kala kala ne ka fi kuwa kasar wasu akwai masu wannan waya jinin kowa da bai zai iya man ya ƙi maka yanzu ka je ka same ka ka zuki kwance makwana ya maka ce sai dai ka je daɗi ba ka da haraji annabi ya ce man tasabbaba duk wanda ya bada magani daga kalmar asibbu da ana ce ana ce mata sibbu ko sai zama wani bokanci amma dai sibbu bada magani akwai asibbun nabawi man tasabbaba wanda ya bada magani wa lam yuqlam minhu sibbun ba a san shi da bada magani ba ba a san inda ya koyo likitanci ba a irin na gargajiya ciki na yana ciwo kawai ka sassaki daramin nan ka tafasa ka tashi ka rika sha da madara ya sha ya wuce kira ne sai dai idan an san ka koyo likitancin ila ka gada kuma sunan gado ba zai zama dalili ba ai wani ya gada ko sunan bishiyar da ya sani ba kuma kakanni bai bi su ba bai biyayya ba kaga kuma kakanni ba ba rubuta suke ba ko ranzan suka da su a ce ga wani kundin likitin har yanzu zai biya ga wani ya rubuta sai dai in kana bin su kuma kai ka san ba za su taɓa nuna maka a rana ɗaya ba a ga wannan maganin kaza ne wannan ma a'a sai za a nuna maka yau ka riƙe wata nan kun fita ƙara nuna maka wani har su ƙari to duk wanda ya ba da magani ba a san shi da ba da magani ba sai aka sami matsala fa huwa zalim sai ya biya idan wata gaba aka rasa to ita gabar ita ce za a nema daga gare shi to a nan wurin fa huwa zalim wani irin biya zai wasu da ke kisasi da idan ɗan ta'adda ne kwata-kwata ba a san shi da ba da magani ba sai ba wani ido sai da mutumin ya tsiyaye kawai hukuma kama shi za ta yi kima tsiyaye na shi shi ke nan gama ya ba wani magani kafar shi ta shanye kawai shi ma ɗaukar shi za yi hukuma ta kama shi ta kai shi kotu ta zartar da hukuncin a tsiyaye ta kafar shi ta shanye ya ba da magani aka mutu ba a san shi da ba da magani ba kawai kama shi za yi a kashi amma a lokacin kisan ba za a ce dole shi ma a nemo irin maganin a bashi ba zai yi wa ya bai mutu ba akwai lafiya a harbe shi shi kenan kaga wannan kuma wannan wannan kariyar da aka ba likitanci kenan wani profession ne sai kana dajara kuma wannan za ta hana kowa ya zama kowa danta idan masu motocin nan ya kake gani an kowa danta ne za ta daina sai da wani magani naira ɗari ɗari uku ɗari da hamsin mun kusa tafiya a iya kawo ashirin ashirin kuma yana maganin ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya zaki maski maiko hatuni ɗan kano ma ciwon baya duk kashi ne wani abin jini ne wani farko ne wani kashi ne amma duk garin na magani Yana ashirin ashirin uku uku abin da uku hamsin an ta samu raguwar farashi in ka je ka duba ba wata rijista da aka yi akwai lambar wayan ma a jiki ka iya kira tirin ta ba tinki kira za ka san ba ita wacce kila sai ka kira ka ji ana maka yarabanci da wani ne a wa goma shu kuma tintin wayan jiki kuma ta yi a wani shagon da ya rabe da ya da ya je yawo da maka na a kwanan takardar shi kaddabani ko kuma ya samu koni inar da baya yi to duk wanda ya ba da magani ba a san shi da ba da magani ba huwa zalim sai ya biya duk asarar da aka yi don ba a san mutum da kaciya ba yake zai kaciya shikenan da asarar da aka samu zai biya ba a san shi da likitanci ba sai zai ce shi likita ne ko kuma an san shi da likitanci amma akwai matakin da aka san shi ya fi kwarewa a kana yanzu aka yi za ka samu consultant abin da ya shafi kila fata to ana zuwa da matsalar haƙori idan ya ganganci ya ba da magani aka mutu ta biya ce dokta mai zakwa ne ya ce fata to haƙori ma fata ne haƙori ka shi ne ka bar shi akwai masana to sai dai za ka likitoci na zamani suna iya ƙoƙari su mutunta nasu kana kaiwa zai ce ba fannin shi ba kawai shawara shine ku wuce ku kaɗa ko kuma ku zauna a nan zan kira maku wani ƙwararre ne wannan shi da kaje ka duba duk girman ta professor nawa ake da shi consultant nawa ake da shi manya-manyan likitoci kwararru da duniya ke alfahari da su ma amma kuma haka na ga ce wata cutar ko dan wani abin da kana ga bai gagare su ba zai gabe kamata ya gagare su ba mata ce maka tafi Kaduna ko Kano wani ma shawara za su baka a tafi India kawai a wuce India ko kuma a tafi wata dai kasa ta Turai irin Germany tana da tsarewa a kan likitanci shi likitan shi zai baka shawarar ta tafi me ya hararu in ka zauna a nan tsakani ga Allah da warwala ka kawai zasu to kaga ai wannan adalci ne ko da gaske mutum na da adalci ko sai tafi tunda su masanin ne suka baka shawarar haka wannan hadisin hadisi ne ingantacce mal albani ya kawo shi a silsilar sahiha cewa hadisi ne tabbatacce babu ja za ka same ta lambar hadisi ta ɗari shida da talatin da biyar a juzi na biyu na sarfila sahiha kenan ɗari shida da talatin da biyar amma jinayat ya da lakati fa mazmuna tunani amma kuskure da barna da hannun mai kaciya zai yi ba mazmuna suna alai ita ɗin ma abin ya biya ce zai biya aw ala afilatihi ko kuma zai biya ko kuma biyan ya koma kan dange shi wannan auzan za ta yi ɗaukar ma'anar wawon kawai idan likita matsala ce filafiya malamai sun yi sabani kamar misali ya zo kaciya sai aka yi rashin sa'a sai kuskure idan aka sami matsala ga al'aurar wanda aka yi wa kaciya amma daga ƙarshe ta warke ta yadda za ta iya amfani amma an mashi illa an nakasa shi to za a samu hukuma ko gwamnati a tsaya a yi kiyasin barnar to sai ya ce wannan barnar da aka yi za a iya biyan miliyan kaza wannan kuɗin da aka faɗa su za a ɗauka sai a koma sai a kwatanta da kuɗin jiya sai kuɗin jiya ba na san miliyan ɗari ko da kamar biyu ne haka ko da ɗan wani abu to ka fashi miliyan ɗari miliyan ɗarin nan sai a ce to biyar da ya kaciya zai biya ta barnar da ya a cikin wancan da ya wa kaciya ta kai miliyan talatin da uku da ɗan tsoriya sai da za ta kai sulufi idan tana ƙasa da sulufi to shi kadai zai biya ba ruwan dangi kwata-kwata sai dai wanda ya ga dama ya sa mai gudunmawa amma inda aka auna sai ga ina ai ta wuce ta wuce ta wuce sulufi ta kai rai ko kuma aka yi rikin sa'a daga yin kaciyar sai al'aurar wanda aka yi wa kaciya ta mutu gaba ɗaya yanzu zai biya cikakkar jiya zai biya naira miliyan ɗari ne yanzu wa zai biya wannan kuɗin wannan daga kaciya shi ne za a biya shi ta yi kyau shi ne dubu ɗaya ko bayan wata ɗaya bayan wata ɗaya wani ma ita sullun sullama walla wani ma kamar ya ce maka to da Allah ka yi hakuri in yaron ya girma zai biya ka Allah ya mana sauran sun kwada ki wani ya gama digiri ya biya kai kai kai ne ka ce ya shiga ba lokacin diyan wannan ya haɗa da mai kaciya da likita da mai ba da magani da koma wane ne diyar sai a ce to tun da ta wuce ta yi bisa uku bisa uku ta dawo kan akida akida su ne dangin mutum dangin ba wai shine zai rika bin sai yana cewa ne ka ji da lura ya kafa ru gidan dalilan biya da Allah ka bada ba ruwan shi ko ta za ka yi lissafi sai a kira shi suwaye dangin ka a iya sa SSS ma su binciken da yake asiri dan ka san yanzu wani idan ya ji wannan bala'in ne da haudin ya auka mashi shi zai maza maza ya suke sai dai na zuwa gidan ma to amma za a samu bincike ne wane danki shi ne dan uwan shi ne ta bangaren ko ba alaƙa ne karfi ta bangaren kaza ta bangaren kuwa ta bangaren kaza su za a tattara kaf idan kotu ta tattara sai kuma ta tattaro sana'ar mutum da income ɗin shi nawa yake shigo mashi bayan an kalli ne ke shigowa sai kuma a kalli iyalan shi da ɗawainiyar da ke kai shi kila wannan dubu ɗari ke zuwa mashi a wata amma yana da iyalai da yawa wannan kuma dubu talatin take shigo mata amma shi kaɗai ne kawai bai wuce da tatta da indomi da man wanke takalmi ba to kaga ke sai ya ce to a dora ma kowa gwargwadon yadda sai za iya cewa cikin shekara uku ta haɗa gudun ko cikin shekara biyar ko shida ko na makamanta ka to kenan dai duk wani kuskure da aka samu daga mai kaciya idan abin da za a biya bai kai sulusin jiya ba to shi kadai zai biya idan ya wuce sulusin jiya ala afilatihi ka jinayati dairi kamar yadda zai je dangin shi za su haɗu su biya kamar yadda yake cikin barna ta wasu al'amura kamar yanzu in mutum ya dan adam yana da kimar gaske yanzu idan mutum ya yi sata kawai duk wata kwata bai biyan sati dubu ashirin da da nawa ne dubu kama ashirin da biyar ne da kamar ɗari biyu da wani abu ko ɗari biyar idan mutum ya sa cika dubu ashirin da biyar ɗin nan kawai ta yanke hannu me yasa saboda hannun ya zubar da kimar kanshi amma yanzu wani zai zo yanke ma wani nan da kuskure to rabin iya dai bai shi na rabin da hamsin da ɗaya haka dai ɗauka ya bai shi sai dai a iya cewa kan ba wai ya biya shi nan take ba zai iya biyan cikin shekara uku bana ya ba shi ɗaya bisa uku ba zai ya baki ɗaya bisa uku ba ɗan ya baki ɗaya bisa uku kuma shi da dangi bayan ya cire maki nan ya biya rabin diya da za ya sauki rashin sa nan gaba kuma wani ya yanke maki nan shi ma rabin diya da za ya sa wani nan gaba shi kuma ya guntula nan shi ma rabin diya kaga yanzu hannun kawai ya tashi miliyan ɗari da in aka kiyaye wa mutum ido miliyan rabin diya aka tsokale mutum kunni da ya daina gani rabin diya aka tsokale kafar hanci da ya daina jin kai shi rabin diya aka buge aka yanke wa mutum lebe duka biyan diya cikakka lebe ɗaya rabin diya aka tsokale harshe mutum ya kasa magana diya cikakka kafa ɗaya diya rabin diya kafafuwa biyu diya cikakka haka za a lissafin yake yatsun mutum nan guda goma cikakkar biya yatsun hannu ɗaya rabin biya to idan irin wannan matsalar ta faru wannan dokar da amana wata rubuta ya kame mai ta ce wallahi a daina yakewa shi yasa za ga ya shawo kwana sai ya kusa kwana ma ya rike wai shiga na duba maka ya ji kamar an ce shi a ya shiga an duba wani shaitan ne ya ce mai wai ya shiga ya duba mai ya za a ce ya taɓa fuskantar wannan ƙalubalen ya jijjiki ai ya hango mota can sun kwana ma jiran ta zai ta wuce ce da asara gara gidajen ci amma idan wanda bai da hali ne an tabbatar bai da hali kuma aka yafe mashi an tasadda ko khairun nan wannan kuma gaskiya akwai lada sai zaka zo ka ce wani ai ku ba za ku yafe ba mana ba ku yanke ba ka yanke mana ba ku ba yana nufin inda ka ga za a iya biya sai ka ba za a iya biya ba sai ka yafe da yake cewa fa'iza za a da ala sulusun diya idan diya ta wuce ɗaya bisa uku ka na da ala al'afila sai kai tsaye ta koma kan dangin shi wa in na kasa da adin sulusi fahiyar bi malihi idan kuma diyar ta yi kasa da sulusi to shi kenan za ta kasance ne a cikin kuɗi a cikin kuɗi mana shi zai biya a karan kai shi ba ruwan dangi na kai duk wannan bayani cikin bilayatul mustahid wa ne hayatul muktasib ta gonu rushu to sai ma da yake cewa wa amma ma ta dafa bisiraya amma abin da aka yi asarar shi ta hanyar naso na abin da ake nufi da naso shine aiki kai kai a matsayinka na likita amma sakamakon aikin sai wata lalura ta shiga ko madadin ya warke ya ta kai iya nan ko da yake warkewa sai rika babu cewa yana cin da gefe yana cin da gefe har aka rasa wata gaba ko aka rasa wani amfani ko aka rasa rai haka kai asali ai lokacin da kai aikin baka da matsala kai shi yadda ya dace to shi ma yake cewa to asarar da aka samu saboda na san aikin da kai فإن لم يكن من أهل العلم لصناعته idan haka ba ya faru ba ne daga wanda ya san sana'ar haka kwarewa tana da mashigar amfani kenan shi yasa idan kai likita ne ita irin yan matasan likitocin nan kana asibiti ko kana zaune a wani kemis za ka wani yalin koyi ganka sai koma ko za ka wani kashashin ya fi jin haushi mutane sai rena duwai ba sa son zuwa wuri na ai iya gata aka raba kan nasin maka dan kana samun akasi oganka ba zai biya ba amma wallahi kai sai ka biya kai sai ka biya to ai hannunka bai nuna ba yanzu kake koyo ko kuma ka koya a kai rayu ka a biyar masar ake koyo ka je ka je ku koya a biyar masar da mana kau ka zai koya kan biyar masar da kaga yanzu biyar masa ne kaga yana juri juri a yanka mai yana ma a sake biyo wani a cigaba da gwaji ko sai a gane eh wannan maganin ma kisa yake yi amma mutum fato ka riga ka tsula mai ya yi kaga shi kenan na kasa shi to idan mutum ya zama cikin ahalul ahali da ilimi bi sana'ati idan mutum bai zama daga cikin wanda suka san ilimin ba kaga jigare jigare ne walam yuqrab bil hiski fiha ba san shi da kwarewa ba ko da an san kai likita ne ba ba san ta kware ba akwai wasu a gabanka akwai lalura da in ta zo kamata yayi ka bari yanzu kana yake asibiti akwai lalura da in ta zo kiran gogar da kai amma za a ɗibo magani sanadar ne guda nawa nawa za a bashi guda tara za a bashi ka iya zuwa ka kullo ka kunsa mashi ka zuba a daida ka ce to uku uku su uku kaga wannan insha Allah dai gurgudu ilimin ka ya kai kai wannan ko da zuwa ga ka ce waye rubuta uku uku so uku da ta dokar haka ta ce to ai ya tafki shi ya kulle ga dan zai mutu ka ce ba za ka biya ba ai yanzu dai kai a matsayin ka na likita ko da diploma kake da shi ai ai ka iya zana uku uku kamar dai ka ce shi kai maka allura kai aka bi da jiran garanga to wallahi ka ji shi kai ta addu'a da kitan mintan in ya mutu ta baci in kuma kana da ai Najeriya ba a komai akwai connection kuna da union mai ƙarfi akwai ranar ƙin dillanci za a je gaban Allah ha an tum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya haka la ce lauyoyi ta farisa kun ta ba su kariya a duniya to annan lahira ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة وذي جاية الله وذي باس كاريا أغبانا هو ذي يزوى يتنيني كرنتو زن تيامس فلو يدري في غانا كون بارسا موس حتى بك تنا دنيا يا برو كنت با حتى إن كنت قلوري يزوى أجا كنت با شكرا idan kiran Allah ya zo kuma kiran kowa ma ba za a ci ba to idan mutum bai iya ba ko ba a san shi da harkar ba fa innahu yadmanu ha duk asarar da aka yi sai an biya duk asarar da aka yi sai an biya ai da ko ne ne shi wajen ka kai allura a karshe ta kwakwabe ko akwai wanda ba san yi operation ba dukkan operation din da za ka yi za ka biya har sai ya warke idan bai warke bai ya mutu jiya shi za ka biya cikakken jiya wasu malaman masu na ba sai kai ka fara ba kai tan ta'addani da dangan ka kashe dangin shi ma sa yadda su su yadda ma to ma su yadda da diyar da zaka ba ta miliyan ɗari ba kashe ka za su ake zuwa yi sai kashe mutum a lokacin in ka ga wani ya dai ko kana likita ya koma ba kai ke so ba ka gode ma Allah da Allah ya mishi wannan ilhama ne mai ban sha'awa ma ya kubutar da kai fa inna hasirayatu sirhin lam yajid lahu al-iqdamu 'alayha saboda wannan naso ne aka samu na wani ciwon da bai kamata shi wannan likitan ya karfin halin aikatawa ba keɗewa ce ba aikin ka bane tsagawa ce ba aikin ka bane allura ce ba aikin ka bane to me yasa kai me yasa kai to tunda ko kai a to matsala ta hau kenan mutum ya riga ya shiga yace fa iya ta kira yake da kinaya wannan yana daidai da naso na wasu kinaya wasu raunuka da mutum ya yi misali yanzu ya zo ya buge wani sai aka yanke masa hannu ya lalata masa aka yanke hannun yanzu wanda ya buge shi shi zai biya yanke hannun daga bayan bayan an yanke hannun sai wani ciwo ya bijiro kuma sai ya taba duka jikin sai mara lai sai a je kotu ta fitar ko kuma a ƙarshe mutumin ya mutu in za ce wancan jiya ta da ya bada yanzu ciko zai yi saboda amma wannan da kyar shi an samu likita kwararre masana ahadun zikirin cewa rasuwar wane kai tsaye bisa kyakkyawan da ko tabbas saboda wancan bugeshin da aka yi ne da yanke mashi hannu ba haka likitoci don su a matsayin da suka bar kuma kan da zafi mana cewa kada ku biya da'a amma malamai sun yi sabani game da wani wannan idan ba rauni ba ne kala ahmad wa malikun alifa kala ahmad wa malikun alimam ahmad ibn hanbal da alimam malik suka ce la yudu manu siraya ta ma'udin ki wayannan malaman da jami'ai guda biyu ke cewa gaskiya mutum ba zai biya na son raunin da ya yi cikin abin da an maka izini ba idan ka tara kallon wani mutum kawai ka ce zo in maka kaciya kawai kai mace kaciya sai ta zarce uban bai yadda ba to za ka biya amma uban ne ya kira ka yace zo kai mace kaciya kai mace kaciya bayan kwana biyu ta kwakwabi bayan kwana kaza cuta ta shiga bayan kwana kaza yaro yana kasa yanzu malik ya ce ba za ka biya ba haka tambaye saboda ya ce baban shi ya ce kai hanke ne izinin na da muhimmanci kaga wannan wannan kayan likitoci kamar anan suka sata ko in za a yi wani dan uwanka operation ai sai ka cike ko cewa idan ya rasu ka ɗauki asara kawai turancin kenan idan ya rasu ka ɗauki asara kuma kana sa hannun kuma in kake sa hannu ko zai mutu ba za su yi ba ko zai mutu ba za su yi ba suna da gaskiya saboda me komi a wajen Allah yi su da kan kasa hannu da ma su ma sun san magani ne ko eh bari mu fete shi ma ga ko zai liƙe to daga magani ya yi wani lokaci baya zama maganin sai dai ko a gani ya wuce yace haddan kana au ta'diba haddi ne ko ladabtarwa haddi misali na bulala tamanin aka ce wane an kama shi da laifi kaza wane zo kai mai bulala tamanin alƙali ce zo kai mai kwal wani dai ya sa ka hukuma da kai mai bulala tamanin sai wata cuta ta shiga sai yana ƙasa ba za ku biya ba kuma ka ce gaskiya kaza kaza a ladabtar da shi a ƙarƙashin nan dukar da malami zai zai iya shiga na sai dai idan ya yi abin da ya wuce gona da iri a ce shi bai wa'azi ba bai gargadantar ba bai firgitar ba bai tsoratar ba kawai ɗauko bula na yana yaro haddi a yaro ya tafi shi ya malamin zai tafi kuwa amma ya yi abin da ya kamata ya ce to laifin su ya yi yawa a yi masa bula da uku ya duke su a hannu hannu ya kumbura hannu ya fashe hannu waye sai aka yanke hannu malami ba zai biya ba wanda yake fasara Imam Malik mukaddaran kana aw ghayra mukaddar shin wannan jina wannan haddin da aka yi ko ta adilin wanda yake da adadi ne ko ko mara adadi yanzu misali mutum yi an kama shi bai da aure yayi zina kaga bulala ɗari ne kaga abu abu ne sananne alƙali yanke hukunci ce gaskiya a ladabtar da wani ta hanyar yin mashi bulala wannan ban ma alƙali da mare yake an kuma bulala goma in ya ga dama ce ku yi mashi sha biyu in ya ga dama ce ku yi ashirin gwargwadon abin da aka yanke to kaga wannan gairu mukaddar ne maliku ya ce da Ahmad ibn Hanbal kowane ɗaya daga ciki dusar da aka sami wuce gona da ɗaya da na san annobar ba za ka biya ba da anna asirayatu ma'azunin fihi falam yazman da haka wannan na so ne da illa da ta samu cikin aikin da aka yi maka izini da aka falam yazman wanda wannan abin shafa ba zai biya ba kasara ya istifa iman fa'atin nikahi kamar na so na wata cutuwa da za a iya samu akan hanyar mace ta sauke nauyin amfanin aurota da mijinta daga cikin amfanin mace ai kaga ce mijin abinci ko wannan kuma bisa ga al'adar mu haka abin yake aka ce ya auro mace ba ta mace abinci ba ta mace komai da mai amfani ai da kaza ya ciyo ma in nan da wata shida sai kai ta fara kwanci ba ce ba ta mace komai to a wannan amfanin auren da mace za ta yi maka a ƙarƙashin yin shi sai ta hada da wata cuta to ba za ka biya ba ba za ka biya ba ta ce tana soya maka nama manja ya wutsan lantarki sai fata idanta sai idan ya makanci ta zama mai ido ɗaya to ba za ka biya ba ba za ka biya ba kada ma kai ka su yin kudu wa ya ce za ki kai ma matar ka na maka to da kai wannan ba a biya wa izalati da ikara da kuma kawar da budurcinta ya auro mace budurwa kwanciyar shi da ita ta farko ko a fafutukar kawar da budurcinta sai abin ya wuce ya farka ta kansa ta shiga ta zama dai ta na ƙasa miji ba zai biya ba karma wani ya yi kuro ya ce ya biya ta wanda ya ce ya biya ta bai karatu ba wa saraya ta da fasti da kuma abin da zai iya faruwa na zarcewar balle-balle wani ijama da kawo zo kai man balle-balle sai to zauna ya sassaga ya sassaga ya sassaga kawai ma da kaka an kar sai ga kirji ya zama faranti guda wani kwanan kaya shirke ke aka ji asibiti suka ce ina ai wannan wata cuta ta shiga sai mun yi aiki dubu ɗari uku to kai da kai ban da sabbin maluku da ahmad suka ce ba za ka biya ba amma ka iya zuwa kai ne ya je da kai ta kai to Allah ya kiyaye gaba sai ne aka samu wasu yan gargajiya da suka ce ka biya sai maluku ya ce ba za ka biya ba kuma da maluku da su waye wani sannan wani kai ta da kaciya da abin da ya faru a kaciya ba zai yi ba ba za ka biya ba wa batsi addammal ko addummal da kuma tsaga maru batsu shine tsagawa shakku shayye kaga wani lokacin muna da maru da ya samu gwanaye ko su tsaga ko kusha kushi a ce a samu gwanaye su tsaga to garin tsagawar to sai abin ya wuce to shi ma mutum ba zai biya ba wa qad istila'atil ma'azun fihi li hadikin lam yata'adda ya dawo harkar kasuwanci da kuma yanke dila ko kayan kasuwanci wanda mai kayan ne maka izini lihadikin kuma a matsayinka na ƙwararre kuma lam ya ta'adda kuma da sharaɗin baka ƙetare iyaka ba an gane ka misali yanzu ya siyo mineral haka sai ce buɗe ma kuma ka ƙware a iya buɗe mineral sai ka buɗe kana buɗe sai ba karbar ta fashi aka nemi ruwa ba a musu ba za ka biya ba amma idan baka iya buɗe ba sai ka biya za ka biya mineral ɗin za ka biya kwalbar da mai shago to da ka yi ce buɗe maka ce ban iya ni ma na jama shago ke buɗe ba ba burgewa ba ce ka ce ha ba ina ɗan birni a'a to da ka duk wani kaya idan mai kayan ya ce maka buɗe man misali yanzu sai wani ya zo da ila wata wata kwantena ko wasu kaya da ila da wuka ake so a rika yankawa a hankali inda ya kamata kai inda kake tsammanin nan ya kamata a buɗo kayan don a ci gajiyar su yadda ya kamata ashe ba nan bane kawai sai kai ta yankawa ashe har da kayan kishi yankawa ba ka sani ba sai da kuka kai gaba sai kuka ankara ya yi masu tsadan ma dukun farke su dila ce ta gwaje dukkan farke masu tsada to yanzu tun da dai kai kwararre ne kuma ba kana yi kana sakaci ba in kana yi misali yanzu ya zo ce dan Allah kwance man kayan nan yanka man su kana yi kana waya eh wato ka al'amarin da ban sha'awa ta rike man nan har wallahi sai ka biya idan akwai ganganci me yasa ka hada da waya ko yanzu likita yanzu zai maka allura ka yana waya kake a likita daya ba da gauri gama to nan waqad istilat da kwanci ko yanke kaya al-ma'azuni fihi wanda mai kayan yayi maka izini banda kawai ka zo ka ce ah dinar sun mai wala wancan ne ya siya bari in bude mai kawai kana bude ta fake sai ka biya ai bai saka ba amma idan shi ce ka bude kuma ka iya shikenan ko yanzu misali mutum ya siyo sabuwar waya ai kaga irin sabbin wayoyi na wani lokaci sai kai masu wani da fulo da fulo kafin ma ka iya sa sabda ya ce wai wani a ina a ina ake sa sabda ya duba ya duba ya ce to wata sai kwanaki nan wurin aka samu kuma kila kusar ake sa amma an canza wurin shi na ce yana dama wannan a hagu yake an yi modernizer ya zo ya samu kusa ya jangwala sai aka ji waya ta ce pus ka tashi to idan kwararre ne ba zai biya ba kuma da izinin ka ba zai biya ba amma in akaran bada ne sai ka ce mashi rike wannan duk ka sai mai irin ta dubu tamanin na fiye ta ba dai kun je kotu ba wanda ba magana wani gidan sarki ko kotu ko ofin ne ba take in yana da wayo zai dauki asara da mana yi karatu yau wani karatu rikirin da tsada haka za a banka da famfam ka iya zuwa ka ajiye ganka da ka hango a tsaranka to dukkanin wa'annan daliban malik da amal ibn hanbal suka ce ba za ka taba daukar asara ba a matsayin ka na abin nan kuma wannan matsayar ta su matsaya ce mai dan karen kyau kuma za ka ka dace da tunani da ma nasoshi na kira akwai malaman da suke la'akasin haka wanda za mu iya yin musu bayanai nan gaba saboda yanayin lokaci na gaske mu dakata nan sai mu tashi wa kana shafi'i wa alaikum assalam Na'am. Eh, su tattara biya jiya ba. Sai akwai malaman da suke cewa in an zo akida don a taimaki dan uwansu da yawo banna za a ji abin da ya tsari na gado amma kun da suke da tuwan kuma ka tafi a haka Allah zai sake jaraba ku a haka sai zama na wanda suka fi ƙarfin su ne ba su da komai kawai wanda ya fi ƙarfi a yanzu idan mutum ya zama gwamna misali suwa za su fi saurin shiga gidan gwamnati ‘yan uwanka da suka fi ƙarfi ba wanda suka fi kusa ba ila akwai yayanku da ke sama da ku ko firamare ne ba amma akwai wani ɗanɗan kawunka a wannan fa da nisa ba zai taɓa gadon ka ba amma shi kuma tikiri shi ma gare ka har turai ya ce in ba isa ba shi za ka ba shi ke ma ba yayan ka uwa ɗaya ba ɗaya ba don an zo suka ce a wanda ya fi kowa kawai a tattaro shi a tattara inkom ɗin shi a tattara ɗawainiyar shi a gara kuwar a ɗiba a ci wani shi ne tsantsar adalci amma duk da haka akwai malan suke ta a duk muna rarraban gado a fara da al'asabatu bil nafs al'asabatu bil ghairi ko al'asabatu ma la ghairi daga nan ta gangara zuwa wajen zaul arhan wanda a gado ma ba su da shi amma irin wannan kabiyar kuma suna da ta cewa kuma akwai gudun wanda za su bayar Allah ta ala na eh eh yunwan na yake eh eh idan al'ummar da ake yin abin a ciki masu hankalin ciki sun yarda ba za ka ce kowa ya yarda ba kenan suna yi ne da izini sannan abin da suka yi na ladabtarwar ya dace a hankalci abin ya yi to ba za su biya ba amma idan ba da izini suke yi ba ko kuma da izini suke yi amma hukuncin da suka ya wuce gona da iri yaro ne aka kama an shiga masallaci ya laɓaɓa ya je wani shago a kusa ya ɗauko kullum gyaɗa na ashirin su kuma kawai sai suka kama shi suka shigar da shi ofis suka ɗaure shi suka zuba mashi botikin ruwan sanyi suka yi bulala tamanin yaro ya kumbure sai su biya da abin da suka na gyaɗa ashirin ya fi gyaɗa ashirin kuma shekarun shi zai ɗauki wannan abu amma idan ya dace da hankali sannan suna da izini na al'ummarsu shi ma kamar yadda maluk ya ce a nan ba za su biya ba illa ya ka dai wannan ya kamata ko da yaushe zama na ana takarar san saboda komai zai iya faruwa aikin alkhairi wani abu na iya bijirowa da ya zama sila wanda ba ka son ka fake da shi su lalata abu. Wa alaikum salam. Na'am. Eh. Eh. eh suna cewa al'ada urfin za a kalla a shari'a ba za a ce mace ce wa miji hidima ba sai dai a dawo wajen al'ada kamar da ibn qayyim yake faɗi a cikin lamul muwaffiqi da duk wata tsari duk wani umarni ko wani tsari ko wani hukunci na shari'a da ba sai filla filla ba ta farwa al'ada ta zo ta warware shi miji shi zai kawo abinci ke kawo wane ne in yana da wadata to zai iya cewa ba za su yi girki ba ni haka shi kenan yayi amma idan bai da wadata kuma al'adar su ita ke yi dole ma ta yi suna al'adar na da tasiri sosai wajen tantance hukuncin to kamar mu a nan yanzu ta kai tsaye ma an auro ta kafin ma auro da ta san ita za ta rika girki ta ma san da wannan da zo kawai ta ce ba za ta yi ba a wannan ko wata ita ba sai dai idan shi mijin yana da wasu mata da ba sa girkin ita ce kawai da ta zo ce ita ta fara to tana da hujjar ce ita ba za ta yi ba ko dai a ɗauke mata ko kuma sauran su shigo su ma a raba su dan ya zama an yi badan wa alaikum assalam eh Eh, eh, eh, amma direban na waya ko sakaci wani abu wannan kisan ganganci ne kai tsaye mutum biya muke ke nan ok wancan na kuskure ne idan idan direba na tuki yana tsaye sakaci ko wajen kula da karfe ko kuma wajen kula da aikin da yake na tuki kamar ya shagaltu da waya duk wanda ya buge ganganci ne in ɗan uwa suka ce a bacci kuskure ne ya biya su jiya to shi ke sai a dawo da shi kuskure shi kuma wanda wani ne ya faɗo mashi shi ma nan malamai suna ta ɗayan biyu ne akwai yadda zai yi ya kauce amma sai bai ya ga cewa ko ya rude bai yi haka ba to za a bashi a matsayin cika ne na kuskure amma idan ba yadda ya iya kuma yana natsi kuma motar shi da birki wani ne kawai ya fato mai sai da ya rage tsakanin shi bai kai nan da katangar nan ba kuma ba cikin gari ba kuma yana tafiya a yadda ya dace kuma idan shi na kan titi kawai mutumin da ya turo mashi kan titi ya wuce ba zai ya biya ba dole sai an tsaya an tantance iya tantancewa don gane cewa da iya ko ba ya ko kuma ne ko kuma kuskure ne Allah ya samu dace ya na kallon mu ya hanji ka shirin la ilaha illa anta da sarrafa da Allah da